إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 17 ga wata na safar hijira shekarar 1400 arba'in da hudu wanda ya dace da sha hudu ga watan tara dubu biyu da ashirin da biyu yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da biyar cikin littafin mawaƙa ta imam malik rahimahullah darasi na ɗari da biyar insha Allah yau za mu tashi as-salatu fil baiti wa qasar as-salati wa ta'jil khutbati bi arfa babu mai maganar mas'alar yin sallah a cikin ka'aba kuma da gajarta sallah kenan ba doguwa ba kuma ce wani ƙasarin sallah da yin hudu ba da gaugawa farkon lokaci a arafa wannan mas'aloli ne kenan za mu bayani a yau a kasu insha Allah يهارا تيوا حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجمي فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله فسألت بلال حين خرج حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يميني وعمودين عن يساري وثلاثة أعمدة وراء وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم سلم أبندا إكي وانا رواية شيوا عبد الله بن عمر ومن النافي كبار العبادي abdullahi bin umar ke bada labari cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala da ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba ko usama bin zaid da shi da usama bin zaid wannan ana bayani ya wakana a ranar bude makka wannan shiga ne ke bada labari a bude makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi dan akwai usama bin talha iya daga cikin wanda gidan da suke rike kile na bude ka'aba a can nan akwai gida wanda aka ba kulawa da shayar da zanzan kulawa da tsaron ka'aba ma'ana kilan da alisi wanda bayan an ci maka an bude maka sai ali ya zo ya amsa da ƙarfi mana an dai amsa da kamar da na cika cika a wannan sallallahu ya kirawo ya amsa wannan kilan ya meka a gidan wa'annan su sama a hannun shi kuma wannan kilan iya nan amana ce a hannun kwata shi kiyama kenan an ba su kulawa da su ne gidan su ke kula da wannan kura kuma na bai sa shi ya je da kanshi ya bude musu ka'aba su shiga a wannan shiga ce ake bada labari kenan abdullahi bin umar ke bada labari manzana sallallahu sallama da shi da usama bin zaid da bilal bin rabah da usman bin talha shi mikila anne shi sun shiga ka'aba fa aghlaqaha alayhi ya shi usama sai yi kirma mai su kadai a ciki wa makasa fiha kuma manzana ya jima a cikin wannan ka'aba kafin ya hutu sai shi abdullahi bin umar mai bada labarin ya ce fasa'altu bilalan hina kharaj na tambayi bilal lokacin daga hutawar shi me yake tambayar abdullahi bin umar manzana sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba ya mai tambaya ma sana'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzana bi ma'ana me yake kunshi kuri mai manzala ya cike wannan labarin abin da ya cike bayan rin faqal sai bilal ta ga abdullah bin umar cewa ja'ala umudan an yamini wa umudain an yasari faslasa amilatan wara nan iya sai da mai inda manzo Allah ya shi abin da ke nema ya sa annabi annabi kinan kashi mutum ne ibn umar bai bin asar manzo Allah me in wuri shiga ya shiga in me gai zuwa wurin kai da ka kuma haka zai shi ya tambaya ina ne ya ake yace to dai da ya shiga ya sanya gimshiki guda a damar shi gimshiki biyu a hagunkin shi kuma fasirasa a amurka marawa kuma sa gimshiki uku a bayan shi kenan zai gami fursulki da mazala ya tsaya da ya shiga da ya shiga ka'aba wannan abin ya wakana a wancan zamani da yake da gimshikin shidda kuma kayan don abin an canza an jima ana canza zika akwai da cikin mayan wancan wannan ma ce a nan kusa ma rushewa da labar zubair ta ɓata wannan tsarin to ma a nan shi a wancan ibn umar abin da yake nema a game inda manzan Allah ya tsaya bayan shi ka yanzu bilal ya bashi labari ga daidai inda ya tsaya gimshiki ɗaya a daman shi biyu hagun kishi uku a baya a wancan zamanin gaman da ya shiga da kowanne kenan fatarwa an ce ya sa zira'i uku da katanga ta yamma za mu ce ta don ita kowa tana da gabas suna ce suna tambaye kowa ta ka'aba gabas ta jikaru daidai wanda suke ce azururu wanda mutane suke kamar su bauta mishi ma ko yanzu azururu wanda ya amsa ibada ne addu'a ne azururu shi na kallon arewa ne kenan da ya shiga ciki an ce gaba ya yi sallah yana kallon katanga ta yamma to wannan zai zai almuhimu a nan babin da ake son a yi magana cewa ba magana ba wajen gimshikin don wani abu ya wuce ya canza komi an canza an canza ginin an canza da yanzu hada karuwa ne ta yanzu cewa kamar ka'abawai yanzu ke waccan ce ta da ana canza gini ana canzawa kulai da kwanan da yan lasa sun doke cikin suna badawa ma yadda cikin yake a yanzu yanzu tsari da kwarai na zamani da karo da komi ba tsari bane da da to a wancan zamanin da yake nan iya ban labarin a wancan zamanin ga yadda abin yake ciki kuma ga wurin da ya tsaya kuna shi kenan almuhimmi ana abin da ake nema dai manzon sallam ya yi sallah cikin ka'aba kusa akwai masallar masu ganin sallah a ka'aba akwai masu ganin cewa ba a yi ma daidai idan nafila duk wannan wani fahimta ce daban wanda ba abin da zai hana yadda kai dai a waje ma a cikin ma a cikin da kallon to kama su kawo kabilin a to ai nan kallon a ciki kake to wanda daga wajen ma ya kalle ta balle daga ciki a ciki yake a gaba ɗaya na ciki kuma nan zana bai ware bai ce in farilla ce ba a yi ila dai wannan rigima ce ta wasu kwalluwa ta malamai yanzu waye ne zai sallar farilla a cikin ka'aba nafilan ma yawan da wani illa nafila akan samu a wani hali wannan dan kewayen da aka mata bangaren arewar zukta mai hijira sama ilikin wannan bangaren da aka yi daga arewacin ka'aba wanda a shar'ance wannan wurin matsayi ɗaya ke da ka'aba duk sallar da za ka yi a cikin ka'aba in ka alade ne ba su da bambanci a shar'ance wannan wurin ya ce wata fazala ce ta Allah ga bayi kenan ba sai wanda wani ba wancan ɗaki ne hewan da wani amma wannan ba hewan da wani ba ana shiga a yi kuma wannan wurin ɗaya ne da cikin wannan kurmin ba da labari na mashi bayani wannan ɗan wuri ya taso ne asalin shi lokacin da ka'aba ta rushe an samu ruwa da ya ɓata ka'aba ta zaizaye wancan annabi ya rene annabi tsira rene wanda aka yi na bayan hajjaj ya zo ya yaƙi ya yaƙi makka ya rushe ya ƙone-ƙone a makka an nemi a gyara a kan shi ne aka yi nemi kenan aka ce shawara duk da asalin abin annabi ya dare ne wanda aka farkon ta rushe gininta annabi sallallahu alaihi yana dare da iya dan shekara 30 da wani abu ne iya matashin shi iya 36 misali ka hanyar zamu annabta lokacin kowa ya da shi amini ne bai adawa da kowa dan dangi ne ko mutum ne mai karamci ne amana mai gaskiya ana son shi a gari kowa ba mai gargama da shi an zo an nemi ya za a yi a gina a mai da ka'aba bayan ta lalace bayan ta zaizaye an ce to kowa ya kawo abin da yake nashin halak duk da kahurcinsu sun san da allah bai san haram ba bukata haram cikin aikin allah aka ce kowa ya kawo halak kuma sun san da an kama allah sani to shi yasa ana san masallacin ɗakin ana karama shi to amma ta aka halak shi sa gudunmuwa da aka kawo sai ta yi kaɗan abinda aka tara da aka zo aka yi lissayi bai iya mai da ka'aba yadda take a da a wancan zamani don kowa ya tsoron kan haram ka san da haram sai yawa ce zamani ba tun da zalimci da kwace ne da ƙarfi kurin ba wani magana gaskiya to halakin ta yi kaɗan to shi ne shi injiniya kin wanda kula da filankin ginin ya ce to abinda za a yi maimakon a barta haka mu zo mu yi lissayin daidai inda kudin da muka tara zai iya tara ka'aba yadda take a bar sauran a tara ginin dai a rigi ginin saura da muku yayin burshi shi ne aka samun kudin ginin ko a ce ba wani gini ba na ce nawa ko wani andurwa ya gini ne na ƙirɗuwa tsosar da laka amma kudin zai yi kuma ana gudun a samu ɗakin allah haram aka zo aka rage faɗin ka'aba ɓangaren arewa aka rage faɗinta aka tada gini da ya sama a ƙari da aka yi komi to kenan wannan wurin da ya saura shi ne kenan ake tafi shi da sama'il wanda wannan wurin iya matsayin ka'aba kenan ka'aba ce a sasken annabi ibrahim a.s. hannun ne fadasun ibrahim annabi ibrahim shi mata fadasun to ginin ibrahim ginin ne mata har wannan hiri da ake yi yanzu a cikin ka'aba yake aka bar shi aka tara sauran manzana sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya zama wanzu a nan ne da aka zo aka ƙara ginin aka neman mai da hajjar asawad kowa aka sa waza a ba dawa abin alfahari waza a ba yau da shi kowa abin za a yi rigima kan shi suka ce za abin da za a yi muna nan duwanda ya hannu fitowa daga nan kun shi za a ba da shi duwanda ya hannu kullo daga nan wata ana zafi duwanda ya kullo daga wannan kowa kun shi za a ba da a raba rigima ana an ƙare aiki ana jiran mai da hajjar asawad ana jiran aka ce wanda zai zo nan ko ya ga ya ga Muhammad ya zo yace ya bai bai bai manzo Allah ya ga ta ga Muhammad ya zo shi aka ba to kai aka ba dora wannan dutsi na hadar kamar ce inda yake to shi ma ta a zamanin ma ba ta zama abin da yake ma sai ce to za abin da za yi kowa aka kawo abin wani zani aka dora dutsen a sama ya dora a sama yace kowace kabila ta kama sai aje tare aje aje shi ya dauka ya dora kin da kowa yayi ko ya tare a cikin aiki to kenan ta abu wannan wurin asalin kenan barin wannan wurin a gehi na bangaren arewa wanda kuma mun karanta yadda lokacin da nabi ya koma ga Allah Abdullahi bin Zubair ya samu iya jagoranci a Makka iya matsayin amir dan kaman da yawa wancan tawaye kenan ana Abdullahi bin Zubair sai ya kawo shawara in zana ina raye ya gaya ma aisha ba ita kaɗai ba cewa wannan ya ce in ba don mutanenki ba suna sababbin musulunta ba su jima rabansu ba da kahurci hanzu akwai abin gargajiya da ke kansu in ba don shi bace mata da na ne da ka'aba yadda take yadda ibrahim ya gina ta a wannan fandason kin hawancan wurin ci da ta da na mai yadda take kuma da na mata kowa biyu ɗaya gabas ɗaya ma aka shiga da wuta to mutanen kira annaba gane ya aka ce kenan na shari'a ta musulunci da abin da ba dole ba aka zai kawo fitina ga mutane kan imaninsu ya bar shi su ba ta karbi shi ba amma eh haka ya kamata ga yanda kamata a yi a mace iya tsoron fitina su fitinu su ga taba ka'aba suna girma ka'aba kware wala ba ana gudun kai zama to musu fitina manzana sai ya bar ta yanda take amma ya ce da yanda ya kamata haka zai mata ya mai da kowa ya mai da ya rihe wannan wurin ya mata kowa gamsu da yamma kuma ya shirke wannan matakar da ake ta matakar ma ce mutanen ki suka yi ta don sa wani suke so sa wani busu ya ya ya turo ka ba ka shiga haka ba duk da tsarin da suka yi ci da zai mai da kowa kasa inda kowanne aiki amma ga dalilin da bai ba ana nan nan manzo da kuma ga Allah Abdullah bin Zubair ya samu ya samu jagorancin Makka kuma an samu matsala shi da hajjaji an san harin da hajjaji ya kawo wajen yakin makar ya bane kasance doguwa almuhimmi dai an arusa ka'aba an rusa garin to yanzu abdullahi bin zubair sai bari hita aka rusa ran aikin haji an taru cito musulmi ne za ku ce ga ɗakin Allah da yake ciki ga halin da ɗakin Allah zai yake ciki me za ku ce a wannan haka za mu bar shi ba a gyara ba shi gun haka nan kuma suka ce a gaskiya wasu abdullahi bin umar da sabin abbas ne su ce gaskiya ɗakin kabar shi yadda yake yadda ana ga kan kabar shi yadda yake ya ce to yanzu ya ce amma zan je in istihara zan istihara bayan kwana uku zan dawo in gaya muku ra'ayina bayan kwana uku ya dace kai zan muku tambaya wannan abin da kuke gudu inda ɗakin tsayin ku ne ya rushe haka kun bar shi haka kun gyara shi ba ya ce kuma nan Allah za a bari shi kun ya niyya kun ya saki gini kun zai rushe ta wannan abin ya yi wuni da ƙwarai shawa hamsulmu rushe ka'aba a rushe ginin ka'aba wani abin ya musu yi ƙwarai ita kuna haka zai to yanzu shugaba ne kuma an ci dole zai yanzu matsala an taru wa zai fara hawa ya fara turu birgi aka rasa wa zai zo abu ya ta wuri rashi a samu dare wani mai tsawarin mai tsawarin zuciya ya hau ya turu aka ji aka shuru aka ba abin da ya wakana ka gane aka ji ma ba abin da ya wakana shi ke nan kai sun zai kenan sai aka rushe ta a yanda take aka ta da gini sabo ya gama hawancan wurin da matsala shi ya ce ayi annabi ga dare ce yanzu kuma ce yanzu musulunci bai tsoron komi yanzu komi ya zamana shi a fahimta Abdullah bin Zubair tun da annabi yayi ne dan sabbin musulunta ne yanzu kuma musulunci ya zama gari ya zama komi me ya za tsoro kuma ga dake lalace shine hujjar shi Abdullah bin Zubair cewa ya rushe ginin ya dauko fannasar tun wani wani hawurin gaba daya aka tada shi wanda dai asa abin da yau kan da yake sace doguwa karshe dai ya mai da shi da yake karshe dai kuma wannan abokin gaban nashi sun ɗauki wannan dama ta canza ka'aba dama sana adawa da shi ne yaƙi yaƙi ƙashe ne aka kashe shi ma kuma suka mai da ka'abar yadda take yadda annabi ya barta aka bar wancan wurin kamar da shi har yanzu take wannan wurin kowa ya ƙyale wurin kaji kenan a yanzu an kai sallah a wannan kewayen kamar kai sallah cikin ka'aba da shamta suke mai da nafila a wancan wurin da suke shiga su yi nafila don kaman kaya a cikin ka'aba ne da ana bar a shiga kuma su ɗan tsare aka jima ka tsaya ka dakata suka wuta ana shiga kuma suna bari ana shiga ana wuta to yanzu dai nan kai mutum ta kai manzo Allah ya salla a cikin ka'aba kullu shine magana gurin shine duka ba dogon magana wannan sai yace wa haddathani an Malik an ibn Shihab an Salim bin Abdullah annahu qala كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج عبد الملك بن مروان شين شغباء عشان a wancan zamani shi ne gaba ɗaya abin wani gaba ɗaya shi ne abin wani gaba ɗaya duniya musulmi gaba ɗaya amma shi akwai wasu dalilai da ya sa tun ka hanyar zo magana shi da abulabin zubair bai yi mai mubaya ba ya bar shi ya ƙi bin shi ya kawo daular shi ɓangaren makka ɓangaren da yadda yake abu shi ma ya zama abin hula nan to kenan shi ke daular da ƙari a garin wani marwan kuma ga hajjaji a samun tsayin hajjaji komanda ne babba wanda yake kuma fataka ne kwarai mutum ne wanda yana da yaƙi kuma yana da bala'i wajen yaƙi an san dai kashin hajjaji yadda yake gwanin yaƙi kuma da bai shi da tausayi gaskiya kwarai idan malamai suna kiran hajjaji kowa san ya ma addinin allah yake amma imamun sahabi ke cewa duk abin da ya yi an aka gama da ɓanne shi sharrin shi ya rihe alherin shi saboda ya kashe irin sa abdullahi bin zubair ya wa abdullahi bin umar illa ya kashe ibn zubair ya kashe manyan manyan mutane ya yi ɓanna ƙwarai wanda wani bai irin ba san sai ƙwarai zai fataka ne ƙwarai ƙwarai sun hudu magana mai za'i kan shi kuma ɓangaren alheri kuma ya yi shi ne aka ce fara rubuta ƙur'ani a mai iya aida ƙur'ani kunan ana dogara kun da harda ne ba irin namun yanzu kana tara baki innahu ja'a min sulaimana innahu kaza sirba da bar ba wani babu da ba wani babu babu da kurin da daman ka kiyaye ka ne wannan kurin ana rubutawa ne ba iya ba wasali kurin iya gidanka ne ka san ya rubuce amma su a da wata zamanin ba sa dogara da tare fitri ka kai ne ka tada innahu min suleiman eh qala allah kaza idza jaa nasrullahi wal fatahu duka da gani ga fa ga ta ga ha ga hu duka da gani to a wancan zamanin babu kurin ana dogara da ƙur'ani abin da ke kanka na haddace kai na koya maka ni na koya maka sinadi ne ka kiyaye abin wani gama kurin a kanka yake sai wanda yake can shi ko na rubutan kurin gidi ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi cikawa aka samu maganar farko Umar dan an kashe sahabbai da yawa ba su ce Qur'ani cikin Qur'ani baka ka Qur'ani da yawa an kashe su wanda Umar ka shawara ya kamata gaskiya a imama an kashe musulmi baka ka aje wata Qur'ani ya bace ma dan ana gudun haka nan ai ba shawara wanda a zo a gama a wuri guda kowa ya kawo nashi a gama a san Qur'anin wannan shine da annabi bari ajin farko da aka lokacin babu jawa sani abin da yake hana gama na biyu a na armenia an kashe musulmi a armenia mu da armenia an kashe yana labari yau an daƙi armenia a azerbaijan armenia sabbin suka yi cikin ta tun kayan su na afirka suke can sun jima armenia sun suka bude armenia da kansu sabbai a can an kashe sabbai mazuwa masu yawa shawara ta biyu na kamar da aka zo aka zamana aka yi kwamiti lokacin usman bin affan wanda shi ma aka sake da mai rubutu duk wannan zamanin babu jawa sani amma dai an rubuta jikon hajjaji shine dama asalin shi dama shi ce ƙari'i na ƙul'ani dama makarcin ƙul'ani ne kuma yana karantar da ƙul'ani ga yara ga makaranta ke da irin ƙwarewa ta luga da ta komai yana ba shi da wajen ilimin wannan shi ne ya kula da to yanzu a zo wannan ƙul'ani ka aji abin nisa yanzu a jama kowa shiga ciki abin ya yawa wanda a zo a mai iya a sannan iya ce nan ta ce da sauransu ai can da ƙon da aka barin gadi ba mun kiran kira warshi da hafs ta ga sa ya quluna ta'amaluna ya'maluna misali ta'amaluna ya'maluna wannan ta ya wurin su sai ya wurin su ta'amaluna can a can farga an bar ya ko ya doka kana iya sa biya sama kana sa biya kaza an ka sa biya sama ta'alamuna biya kaza ya alamuna wani abubuwan duk shi kawo a can dan abin dan doka kira ta ciko ne to kenan shi ba ya zo zamana kowace a mata a san ta'alamuna ya alamuna yi ɗiyan ne wasali ɗiya ka fara yi ɗiyan kuma bayan ɗiya mai saura akwai saura bus iya ga ɗiyan ma kuma za ka ƙara wasali aiki biyu na kai aka yi ɗiya kuma aka yi wasali dole aikin hajjaji ne haka idan ya tankari gari bala'in yaƙi buɗe garuruwan jibu suna da yawa garuruwa da ga tankara kun shi ke na kurin allah bai bala'in yaƙi kuma da ƙwarewa wajen yaƙi wani lokaci an je bude kasashen rasha kasashen rasha da gabas kina majalisa wani gari aka yi aka yi sabai zaka su budiya sai iya shan ta yace ta aiko mai kewa garin su bashi plantin garin su bashi plantin garin garin garin gaba su bashi iya shan aka aiko mai suka filan suka aiko mishi daga nan ya bashi plantin mai shiga garin kuma aka shiga Allah ya bashi kware wajen wannan amma sai suka ce bannan da ya kace tarihi tarihi alheri ƙwararriya to ta kace kan hajjaji a wancan zamani kenan abdulmalik bin marwan shine abin mulina hajjaj kamar shine gwamnan abdulmalik bin marwan a iraq kuma tukun iraq ta kulawa da musu makar madina nan kakar ce shi kusa nan to zikir a wannan shekara shi abdulmalik bin marwan shine aika ma hajjaj cewa Allah ta halin abdullahi bin umar kakka saba ma abdullahi bin umar a wannan zamani abin wannan ya aiko hajjaji wani karkara ya karye daula ta abdullabin zubair ya yi abdullabin zubair a wani halin ne to me kawo kuma amma yake ce ma hajjaji shi shugaban gaba daya kakkan saba abdullabin umar fi shirin min amin hajji ko ma mai yin hajji kun gaba abin da ga maka abdullabin umar a wancan zamani iya cikin sahabbai wanda rabuwa da aka samu ta al'umma bangaren usman bangaren ali da aka ta aisha da aka abinda aka na fitin nan shi abdullahi bin iya cikin su koma gehe shi bai goyon bayan kowa bai kowane bangare ba ruwan shi bangaren usman ne bangaren ali ne a kurin shi iya nan iya aikin shi in ta kama kurin jihadin zai bai shi da nashi a ciki kiyan shi sa bai da matsala da sajjar tunda shi da mun shi da wani bangare bangare na shi kun shi ake addini ne kuma da ne karantarwa da kama jihadin ko na ne ba shi bar bar shi bangare shi a suka yanzu sai mace kaiwa to kai ka akwai fitina game da masu fitina ka ki goyon bayan wannan mai gaskiya ka ce gaskiya haka wanda a san gaskiya kai ka kibin wannan ka kibin wannan eh wannan abu da makarantar tana sauran yace yace me eh yace abin da yasa yace ku Allah subhanahu wataala ya ce ku yaƙi ku yaƙi haizar da ba fitina to mun yaƙi ba fitina ko suka a yaƙin a samu fitina ya ce na ƙi ban magana ka ban da ban kowa bayan kowa ya ce mu da ku misalin mutane ne muna cikin tahiya kan hanya ya ce muna cikin kan hanya kun sai dubu ya zo ba duhu ba mai ganin gaban shi sai wani suka yi nan wani suka yi dama wani suka yi hagu wani suka da cikin duhu ya ce mu ya na tsaya a tsaka muna nan har haske allah ka haske ya masai na zami ya ce fitina ce ta zo muna nan ya ce inda nake haka baki tsakanin mu kowace ba iya magana ya fitina masu san ya kowane bangare ya ce iya nan inda muna tare muna ta iya kan hanya muna cikin haske duhu ya zo kowa ya kada gaban shi yake lalime wannan ya ga wannan wannan kowa ya kada gaban shi yake lalime ce mun muna nan ina nan inda haske ya buce har sai Allah ka hauni ban shiga cikin duhu fitina ce a cikin zamani haka ibn Abu Musa ke shi Abu Abu bai matsalar sa haja to shi bai man bai bai bai na shi yake shi to shi yasa kenan ibn Marwan ya ba Hajjaj cewa kaka sama Abu Umar kaka saba mishi kuma an tarishi da babban sahabi a wancan zamanin a Makka shi kenan haka ya gaya ma hajjaj ya sa amma bilabin umar cikin duk aikin hajji ƙal falon ma kane yau ma'arfa ranar arfa da ta zo tun da iyar umarni daga sama hajjaj ranar arfa tana zauwa ja'ahu abdullabin umar hina zalta shams wa ana ma'ahu kuma wata shekarar hajjaj shine amirin hajji daga amirin mummini ne shi aka turo ya jagorin musulmi shi ne shugaba a hajji iya amirin hajji amirin hajji aka ce to yanzu abdullabin umar lokacin huta tsayawa arfa ya daidai aka ce aka yi a yi sallah sai abdullabin umar ya zo wajen hajjaj hin zayar da shams lokacin da rana ta bushe tsakiyar sama kenan shiga a zauta yi shi mai kayan labarin salim na abdullabin umar ya ce wa ana ma'amu ina tare da abdullahi bin baba cikin muna tare fasaha bi inda turadiqihi abdullahi yazo haimakin hajjaji a ciki daga murya aina hada ina ke nan aina kake aina hada daga murya kusan ta da zamana ba kuma shi wannan sahabi ne yace ina kake wannan ina kake kenan kaman kace ina ina ke mutum ina ke fa kharaja alayhi al-hajjaj hajjaj sai fito daga cikin ruwa wa alai min hafatun asfara iya da wata wata abin yahawa ko gwado abin yahawa shi wani ma'asfar za mu ce jajaja masara wanda kuskuren wannan ma'asfar iya da bambanci da asfar mutane kamar wannan fasara yawan masalar tuwa sau da ce maka ai tuwa masara haramun ce annabi ya hana ta kawai tambaya a ina ko da malami ne a ina aka kawo masara mu'asfar ne bil'ayin mu'asfar asfar bil'ayin wani abin rini ne wanda ake rini shi ya yi kusa da ja ya yi kusa da ja zai misali wanda gane shi wanda ya san kayan buddhist wasu buddhist wani india kaga shi baka ce ja ne amma ba wuri ba ko ba da launin wani gular ne maja baki mishi ja irin shi ne launin mu'asfar launi ne ba launin masara ba ne ba shi masara bil hamza ne asfar asfar ke masara hamza ce ba ainihin bane ba to wannan ajiya kamar zai ce kamar masara ne mu'asfar wani abin da aka ma rini da asfar asfar bil ayin abin rini ne iya kusa da ja shi yasa su kuma kan wani ƙarshen wannan magana wasu malamai cikin malaman sunna suke cewa duka jan kaya haramu su kuma a nan sun san ma'anar asfar a nan salar salama na haɗar mu'asfar kuma ko ruwa ya nan salama ya haɗar mu'asfar na wata rana ya ba sai da na ali ne kayan mu'asfar wanda ya zo ya sa ya ce babu ka taɓa ƙwamin sanar kayan babu ka taɓa sanar kayan na baka taɓa zaka ba mata ba baka ba na kasa annabi ya faɗa ya sa mu'asfar annabi ya ce ya hani kan sa mu'asfar to wannan mu'asfar din lalle ya kusa da ja ƙarƙashin wannan magana ta mu'asfar ya sa kunsu kunsu malamai ya su ce su kuma jan kaya haramu ne gaba daya wani rikici ne rikicin al'umma iya na kuma cikin da tona magabata to wani hatta ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim iya daga cikin masu kawo cewa dukkan jan kaya haramu ne lokacin wannan ruwa to malamai sun tattauna kan magana me madogara alhali ga ruwaya a bukhari cikin sai muslim ne bara nake cewa ma ra'aitu fi zillimatin fi zillimatin fi wulatin hamara ahsan rasul sallama sabi yake cewa ruwa bukhari ka musu na kawo yace bin gaba mutum mai zillimatin mai limma limma gashin da ke sauko ya wuce kunne bai kanan ba kidan mutum mai gashi irin wannan bin taba ga mutum irin wannan gashin ba cikin kwamfalan kaya jajaye mafi kyawo kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da bukhari ka musu na makawo kuma ta fita fi hulatin hamara karare ta hamara to yanzu a wani magana biyu na an ce kuma shi ce da manzo annabi sallallahu ya sa kuma ya sa kwamfalan kaya hamara can kuma an ce jan kaya haram ne dalilin shi kuma ce haram ne jan kaya mu'asfar ya magana to kan wannan magana mashhur hasan wanda karanci olbalin fi aktar musulmi ya kama sa'adonin sai gaskiya gina maganganun sai dai mu ɗauki kurin maganar akan lafazin abinda aka annabi ya ambata mu'asfar abinda aka rina da mu'asfar kin ko abinda yake da irin launi irin mu'asfar amma ba dukkan ja ba su usaimin kafin bal suna kan tafsirin ibn qayyim kan cewa eh ai da aka ce an kusa in kare mace ruwaya dan bukhari ka musu makawo zaka ce an ga annabi cikin fiulin amara cikin jajayen ka sama da kasa yace ai akan iya cewa ya saka misalin wani rawani na larar na saudiya ai ka ga ja da ja da ta tashkin ja ne ko ya ce mata ki masha ta ki rawani ja amma ja ne ai akwai wani namin a cikin shi ya ce wannan ruwaya da aka ce jiya da lutu ta amara akwai wani abu da ba ja a ciki ba dan su kare magana ibn qayyim ta cewa jan kaya bai kyau abu ne wa malamai sun kai da kawo gaskiya na ga magana mashhur kware tana da gaskiya muhimmanci da kore shubha cewa jan kaya inda ja ne hamara irin wannan na ta gangariya nassin annabi ta bata shi amma wancan launin da aka yi ja irin na asfar wannan sanin kayan buddhist irin wannan launin ja irin na kayan buddhist na mace yan japan ne ko inda ma zaba wutar hindu irin kayan ne ko to irin wannan kulakin shi mu asfar ke bada za a ce ja amma ba irin wannan jan ba shi ta shi mashauri ke cewa a bar kowata magana a wajenta irin wancan launin bai da kyau ba dukkan talatin ja ba wallawa ala to shi da anan kinan hajjaj ya hoto cikin milhafatun mu'asfara cikin wani gwado mayafi mai jajaja za mu ce to wannan launin da hajjaji ne ya hoto nan an sa kamar irin launin da ya kawo faƙala da ya hoto sai abdullahi bin umar ce malak ya ba abdurrahman laya mana kamar ya ga wani abu da yake irin kayan da ta da shi malak kenan akwai irin na yaka cewa na irin abin da ya gani a jikin shi malak ya ce mishi faƙa a rawa a nan shi nan hajja jikin ne da hudu ke ce ma abdullabin umar dan alkuyin abdullabin umar ce ya babu dalaman ya ce malak lahiya babu dalaman kenan shi hajjari ke cewa Allah ibn Umar me lahiya amma yanzu ya mai tsawa ya ce mutu lahiya yace mushi arrawa in kunta turidu sunna yace lokacin mutayi in kana son sunna in kana son sunna yanzu lokacin muta idan ka tashi a wuta tsaiwa yanzu ne lokaci yayi arrawa in kunta turidu sunna an kana sunna kenan maza a wuta a je a tsaye da azrul asr hawa arfa da asmara faqal sai shi hajjaji ce abdullahi bin umar a hadi sa'a a wannan sa'a a yanzu a na'am ce yanzu yanzu shine daidai sunna kenan yanzu ne daidai zaman qal ba anzilni hatta ufida ala alayya ma to dan da ka samu haɗin zuba ruwa a jikina in yi dan wanka ko mutu suma suma akhruja daga baya dai akhraje mana ya hutu yace kenan ka bani zuba ruwa su ma khuruj mutu ga bani na shi ruwa zan zan da zan mutu fa nazal abdullahi hatta kharaj al hajjaj abdullahi bin umar ya kan dabba ya sabka ya jira ya shi da hajjaji ya hutu daga daki an yi wanka zikirin shugaba shi amin mu'minin ya hutu za a tayi kuma tsayuwa arfa za a yi sallah azhar al-asr kuma a yi hudu ba dai abin da aka sani na hudu ba a yi sallah fasara baini wa baina abi sai nan wai baka labarin salim abdullahi bin umar ita sai hajjaj ya rika tahiya tsakanin ni da babana dan shi da abdullahi bin umar ne kenan hajjaj a tsakiyar su fa qultu lahu sai na ce ma hajjaj إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فقتل الخطبة وعجل السلام shi daga can shi ma ya mai wazin shi shi yaro yawa ya hajar wazin kawai yawa hajar wazin ya ce in har kana son ka yi daidai suna a yau in ga sun dace da suna a yau to ka gajar ta hudu ba kuma ka yi gaugawa sallah da wuri a sallah da wuri kowace lamarin shi na yau ma'arafa ƙar sai shi hajjaj ya ce abdullahi bin mulki ce فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه sai da salimi ya gaya ma hajjaji wannan magana cewa in kana son daidai da sunna a yau ka gajara ta hudu ba ka gaugauta sallah sai hajjaji yake kallon abdullahi bin umar ya mishara abinda salimi ke hudu ya so ya ji ga maganar salim falamma ra'a zalik abdullahi abdullahi da ya lura da hajjaji iya ishara salim iya wa'azi iya nasiha da hajjaj hajjaj ya ka abdullahi bin umar ke yin magana kan wannan magana sai abdullahi qal sadaqa salim salim ya gaskiya abin da ya gama eh da abin da ya karin da kenan take dai kenan magana ta tsayuwar arfa ana so kenan a a gajara ta hudu ba kuma a yi sallah da gaugawa na asalin kowa a je a shiga wunin arfa magana kenan sai wani ruwaya ta imam bukhari ya katama imam malik wannan masala hatta waccan da makaranta bukhari ya kai muslim ya katama duka waccan sai as-salatu bimna yawm at-tarwiya wal jum'atu bimna wa arafa magana salloli da ake yi a ranar hutamina al-tarwiya an takusa ba da mai tarwiya asalin tarwiya ana kata daga magana su a can da babu kamar ga sanje babu magana rijiyoyi a can da wani ruwa sai an yi guzunin ruwa wanda za a kai mina aje don a sha a cikin kwanakin mina turar takwas ga wata ake huta gobe arfa a huta da duk guziri da ruwa aje a ɗauki guzurin ruwa da an je ba da wata ba an je aje a mina wanda zama guzurin alhazai an zo kwanakin mina sai ta yawan tarbiyya kiran ya wakana takwas ga wata to wata sallah ce ake yi amina wanda ya dace a ce in san samu ne kayi ta a yau mutaruya da maganar juma'a in ta kama ta kama ka amina rai tarwiya kin ne rai goma ga wata ne sha ɗaya ne sha biyu ne sha uku ne aka katarin juma'a ta kama ku amina ya za ku wannan mas'ala ce yanzu zai tattauna kan Imam Malik rahimahullah haddathani Yahya an Malik an Nafi anna Abdullah ibn Umar kana yusalli az-zuhra wal 'asr wal maghrib bimina wal isha wa subh bimina ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة أولا رواية عبد الله بن عمر كمان لنا في كبال لبالي عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح in ya zo mina a nan yake sallar a zuwar yau ba tarwiyya ta saka wata ya sallar a zuwar ya yi la'asar ya yi magarba ya yi isha ya yi asuba wani ya karantar da kai kenan suna huta mina da sahi da wuri da rana kayan azuwar suke huta a can azuwar take samun su a mina kenan sun samu ne ka kamata ka yi sallar azuwar a taka ga wata da la'asar da magarba da isha da asuba a nuna haka ne ka'idar abun yadda ya dace a yi sun ma yagudu za ta lati shams ila arfa kuma an garin allah ya waye an sallar asuba rana ta hulo kuma sai a kama hanya zuwa arfa wannan asalin abu kenan wannan haka tushe abin amma ba a yanzu wani abin yana da wahalar yiwuwa kan wasu dalilai na yawan al'umma yawan neman cewa tsarin da aka yi bai ba da dama a yanzu a ce za a fara ɗokan mutane takwas ga wata da saye a samu wannan sallah ko a samu sallah a baiwa makon yanzu na ɗaya yawan mutanen da abin ɗokan mutanen da tsarin da aka yi zan wani mun duba da yawa duk da bana ma an rage alhazai suna ana haji kusan da miliyan biyu zuwa miliyan uku ake ake haji shekaru da yawa suka wuce miliyan biyu akalla biyu zuwa miliyan uku biyu da rabi zuwa uku ne shi da an ba miliyan biyu baya wanda da baki da 'yan ƙasa to bana gaba daya da baki duk emilu ne gaba daya 'yan ƙasa 250 baki 750 wasu ma su je ba da yawa gudun masu suka soke suka musu zuwa ko to kake nan gaba daya ba ta kai miliyan ɗaya ba amma duk da haka sai da aka wani ɗaukar mutane cikin dare wasan asuba ranar takwas ga wata tun bakwai ga wata da dare aka wani ɗaukar mutane zuwa asuba a can wasu suka sallah asuba dan tsarin da ake ba iya doke alhazai a ci a fara sahi wanda ma an ma kai shi sai kai da sama ma ba kai shi ba duk da haka kin sai a wuni ana yi har dare ana kai alhazai haka na wani abu ko dama abin bai cikin wani wajibi ko dole sai an yi cikin wata dama ce a zuba bai da gaskiyar magana kai mutum kai ta da dan baka yi ba dan baka yi ba a zuwar amina kada tare hankalinka ba dole bane amma inda zaka iya ne haka haka tsarin wakana to yanzu da kenan labar kamar gashi iya sallar azur la'asar magariba isha ya asuba ba sallar asuba sun ma ya gudu idan tala'atar shams kuma sai ya kama hanya in rana ta hudu ila arfa zuwa ƙala malik bayan wannan labari ma malik yake cewa wal amru alladhi la ikhtalafa fihi indana al'amarin da ba saɓani a wajenmu لكن أهل المدينة أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها أسلت من أجل السفر إمام مالك رحمه الله يكي abinda kowa ya yarda babu rigima ba su bani kan shi yace imam annan imam ma'ana liman wanda yake jagorantar sallah ta ranar arfa la ya shahar bil qur'an fi zuwa bai bayyanar da qur'ani a sallar arfa kenan ba bayyana da kazo a sallar asuba me ya imam maganar a sallar azhar wasu na ga cewa ai duk sallar da ake masa gudu ba dole ya bayyana ta a a ita azhar ta ranar arfa yace ba a bayyanar da karatunta kuma duk da haka wani ya katsu ban nasu ya ma'arfa zai ya mutane hudu ba amma ba a bayyana da karatun wannan azumi ita wani salata ya ma'arfa inna ma zuhurin sallar arfa a zuhur ce ake ware ta kwayar asar wani wafakatar juma ko da ya dace rai juma'a ne ai kasar juma'a raka biyu ce to ya kasar zai dace ga raka biyu ga hudu ba ka ɗauka kuma juma'a ce kamar abin yanzu kusan ɗaya ga hudu ba kuma ga raka biyu kin zaka kamar juma'a ce a ko juma'a ce a zaurci magana kenan ko ran juma'a alfa ta dace liman a zuhur ce zai yi hudu ba wani ta alfa ce karatun sallah zai a ɗin a zuhur wannan ya yi ƙasarin sallah dalilin bulaguro dalilin bulaguro aka mai da a zuhur biyu ba don juma'a ba suka musu bana haka tawakana manzala kanshi da manzala sallallahu salama shi kanshi yayi hajji ta juma'a aka taba kana ran juma'a yayi hajji ta manzala salama amma sallar karatu a boye akai azhur ce raka'a biyu ya kai al'asar ba juma'a ba shi ne magana da kama kana yace wa anna salata yawm arafa innama hiya zuhur sallar rana arafa az-zuhur ce wa in wafaqat al-jum'a ta koda ta dace da juma'a فإنما هي زهر أزور تكي ولكنها أسرت من أجل السفر حركي الزهر تاقوما بيو بعد جمعة با دليل بلاغ za a kawo a zuwar kai tsaye a tashi a kawo la'asar lokaci guda an yi a zuwar an ƙari ɗaya la'asar duk da arafat ɗin da kake anan zama ya ce wa ƙafa tuhuna wa arfa kullu hamadu na tsaya a nan duk kewan alfakon na matsayin harfa kuma kuka sallah haka za ku ku yi sallah a zo kala zai da ku din da ku yace qala malikun fi imam al-hajj idza wafaqa yawm al-jum'ati yawm arfa aw yawm an-nahr aw ba'd ayyam at-tashrik innahu la yujammi fi shay'in min tilka al-ayyam imam malik ya tare mu Allah yace akan mas'ala ta imam al-hajj kin zama ta limanci jagora a cikin aikin haji idza wafa yawm al-jumu'a yawm arfa an ya dace ran juma'a ce kuma za a yi arfa a yawm nar ko ya dace ran idi kuma a kuna mina kuma ran nan juma'a ce au ba da yamta ce ko kwanakin a yamta shari kwanaki uku bayan sallah sha goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu sha uku a mina to a wannan kwanaki na mina tun daga arfa haulun gaba ɗaya ko da juma'a ta kama la jami ba a juma'a ba a juma'a a mina magana kenan bayan juma'a arfa ba a juma'a a kwanaki mina gaba ɗaya ko juma'a ta dace ta dace ranar wata juma'a a sha ɗaya sallar ta dace kuna mina ranar sha ɗaya ga wata ne sha biyu ne har sha uku in juma'a ta haɗo kwanakin ba a juma'a a mina ba a juma'a sai dai kullum a yi azur a yi la'asa shi da bulki kanan wanda ma haka ne kuma ya ce shi ne ce kenan idza wafaqa yawm al-jum'ati yawm arfa in juma'a ta dace da ranar arfa a yawm nar ko ranar sallah ta layya aw ba'd ayyam tashrik ko su kwanaki daga cikin kwanakin sallah na layya kwana kwanaki uku nan inna la yujmi liman bayin sallar juma'a fi shay'in min tilka ayyam cikin wani daga cikin wannan kwanakin na arfa ne da kwanaki hudu zamu ce da wannan arfa da wannan sallar layya da kwanaki bayan ta ba a yin juma'a ko ta kama wurin sallah azhur za a yi wannan shine bayani akan wannan wurin wallahi ha a dama ana magana a hajji yake magana mana cin babu kitabun hajji ba zangar ba a can ake magana wanda yake can ake mana amina arafa da mina a can ne ake yi ‘yan makka ma suna iya juma'a su ‘yan makka suna juma'a ‘yan wanda suke ana magana mina don kamar zan kuna cikin bulaguro ne ba a jami'i amina kuma amina ba a yi jami'in sallah la ta ƙadim wala ta akhir ba a yi jami'in ko ƙari ba a yi amina inda ake jami'i a can arfa ne jami'in ta ƙadim a arfa jami'in ta akhir a musulifa eh ba a yi jami'i amina ko ce da ake daban ake yanta eh ƙasa na cila jama'an eh me ana jami'i abin da ke ba haɗa sallah shirki ne jami'i ba salar da liman ba kaji ka haka kuma ba wasu ba wasu a ina ni jam'in gama sallah biyu shi ne ba a yi amina ba jam'in wadda liman shi gaba ba shi ne ba a yi amma liman iya ana limanci ana jam'in salar da liman amma abinda ba a yi a gama sallah biyu shi ne ba a yi yawa gama sallah biyu ne ba yi na mata gani kenan inda ake gama sallah biyu a arfa a yi jami'ar takadim a muzdalifa a yi jami'ar ta'akhir lokan bai kan na wasu na bai je musamman da ashe na tabbata ya makan kenan a takaice masa'alar jami'i muke magana na haɗa sallah biyu a zuwar da la'asar magarba shi ba a yi a amina a arfa ake a zuwar la'asar jami'in takadim tun harkar lokaci a yi a zuwar la'asar kuma da dare a mazalifa a yi magarba da isha shi zami ana yanzu za mu shiga babi na salatar mazalifa salatar mazalifa sallah ta mazalifa ita kuma yaya ake zama mun kare ta arfa ga yanda ake magana arfa kuma duk wannan abubuwan da sun tabbata ba wani shubaha kan ingancinsu sun tabbata حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ذكر لفظ ديكاو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزلفة جميعا عبد الله بن عمر كبر الله بارن شوى من زال صلى الله عليه وسلم يا سلاتي مغربا دعشاء أو مزدلفة قبائل حق يوسف yadda ya asar asar a can magarba isha ya yi su a muzdalifa gaba ɗaya kiran jami'in ta akhiri ya yi don magarba tana yi ake kaɗawa daga arafa ko kayan azumar da ta isha ta yi wannan a can ma magana lokacin ta yi kawo mamu a da'an yanzu a mota ma ya kai sha biyu ba a kaka ba ilanin ma kuna kuma magana mas'ala ta akan samu haka wani lokacin jinkiri ba ku huto ba daga arafa haddare ya huce nan saboda sunna ta ba da dama jami'i ta akhir na muzdalifa amma dalilin shi ba a barin lokaci ya wuta da kuma albanin mola ya kawo na tambihin ga alhazai ganin dalilin jami'in sallah bai baka dama kamar sallah duka biyu ko ce ta wuce domin idan isha ta wuta kenan ba sallah duka kenan ko ce ta wuta kenan sai aka ce ba a barin duka su huta saboda magana babban madogara kwakwara salatul isha me ce lanar fulain manzana salama annabi annabi ta lokacin sallar isha iya nan zuwa tsakiyar dare in ya huce ka kai ta huta wannan duk abin da baka ba haka ba tawili ne da magar malamai kenan kanka bar sallar isha duk har da ke ciki duk da ake kawo cin ruwaya ta saba ta saba ta ahmatul layl annabi ya ji kan sallar isha har da yawa daga cikin dare ta yi ba na neman nisfu da wuce ba dare ya ta yi amma mutum kai bar sallah an aka bar ku misali a arfa kuka za ku wuce sha biyu kai sallar ka da magariba da isha arfa da mu an taba kai mu kai hawajen kusan kare ɗaya arfa ɗaya ba ko ba muna arfa an kare ɗaya ɗaya kaga anan kaga za ba isha da wuce kenan akan samu haka nan a cikin lokacin cunkoso a kasu ɗauko ku wani lokaci mun an ɗauko mu daga arafa duroba iya yawo kasa bai kamar kuludu hanci haka haka an samu ta batan kai duroba ya kasa shiga ga mu muna yi musu ko mutsalifa hanyoyin sama amma mun kasa shiga wurin ajiye mutane mu shiga makka mu wuta ewu kamar kuludu in ya gashi a makka kwarar in yi kere a wajen gasa uku za ba mu zo ba hilin mutsalifa sai kalibi da dare shi ma ta baka tsaya ko muka gangaro sai gangaro muka gangaro sai da bangaga ka wuce lokaci sai ka ce dole ka sada cikin mota idan ka sada cikin mota baka ce dole ya sauka sai ka sada cikin mota gurin to nan da yanzu mun ji sallar muzdalifa ana yin magariba da isha tare a muzdalifa kin mamu bayani kada lokaci ya fita wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya karanta وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتودع فلبس له الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب حتى جعل مزدلفة نزل فتودع فأسبق الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم قيمة العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا abin da yake ruwayar usamata bin zaid ke ba da labari ya ji shi mana ƙwararrabin malabin abbas ya ji usama ya ba da labarin cewa da fa'a rasulun sallam na arfata manzala ya kaɗo ya huto daga arfa hatta idan kana bi shi'ab yadda zo wata hanya irin tsakanin a ce wani ɗan wata hanya ta tsakanin duwatsu da zo ta farfajiya tsakanin duwatsu wani wuri nazal nan ya sabka da kan dabbar shi ko da kuma shi fa nazala fa ba da ya biya bukata ta wutsari fa tawadda bayan ya wutsarin ya arwalla to amma ya ce alamisa bugulu bai tsaya bai cika arwala in wankewa da layin wannan a wanka zuba ruwa da yawa ya da kamar ya rawala sama sama ya rawala sama sama fakultu lau a salatu rasulullah a yi sallah rasulullah a yi sallah ma shi ya zai wani tabbata Allah a yi sallah kada da ke zai ita salatu rasulullah sallah annabi ce mishi a salatu amama sallah tana gabanka a gaba ba za a yi ba ya ji musulba farakib annabi ya hau dabba shi bayan arwala sama sama ya Allah cikin kan Allah ya yi Allah sama sama faraki bai hau falamma ya al-muzdalifa lokacin da ya je muzdalifa nazala ya sauko daga dabba shi fatawadda ya yi arwala amma anan fa asbaga wudu ya cika alwala da kyau in sallah za yanzu in sallah za yanzu kina alwala ta biye yayi da dalla dalla yayi da cika ya cika wuraren alwala ya cika cika ya kuma kai gara wajen wanke wuraren alwala a ta muzdalifa sun mauki mata sala aka tada sallah kai tsaye fa sallal maghrib kai tsaye sallar magriba sun ma'ana ka kullu insanin ba'ira fi manzili kuma yanzu kowa na an ce mai gaugawar magariba don da ya zo ka alama kurin sallah ko ka yi ma a sabi kira kuma a je zuwa ne ne kurin kai aka sallah he bayan an sallar magariba ne tukon aka aje aka sabkar da raƙumma aka sun kuyar da su tukon bayan shi aka tare sallar isha don gaugawa da yukun sallah kun da ya alama kun sallah ka da bayan sallah ne aka gyara raƙuma aka dan daidaita su su muke mata salat sun su muke mata isha kuma aka tare iqama sallar isha fa sallaha ya sallace ka amma ce wallam yusalli bainahu ma sha babu nafila da tsakanin su wannan iya karantar da kai da ake cewa jami'in sallah wani iyaka jami'in sallah ai ba a rabawa daga an yi wannan kullum za a kawo wannan ba a wani abu kaga nan akwai dan rabawa dan ba ta da magarba idan aka kowa da kowa wajen dabbar shi ya sarke ta ya sarke mata ka ta duk ta komi ta kwam aka komo aka ta da isha kaga an samu yar tazara wannan yasa aka ce kenan misali inda misali ana jin sallah iya wannan zumi muna fara magarba mun magarba da mun dauki dan lokaci muka kai kamata sallar a gama ta muna ya gama ta ko da garba ce ai ta tsaye da tun da ba yi ba har nan azhar daga baya ce a gama ta in dai gamawar ta dace a yi ta ko an samu ɗan azkar daga baya ɗaya kawai a gama ana tashi gama abin zana haka misali daga nan na sallah ta magarba na hoto na kwanu kai ana jami'in wani jami'in wani wani iya zai gyara ne ina shiga da sallar isha ko da bin sallar magarba na ba rabawa tsakanin jami'i bai zama matsala ya hana in dai ya kamata a yi jami'in rabawa ɗan lokaci tsakanin bai bata jami'in in dai ya kamata a yi shi kuma a nan ya ka tabbata kiran babu da na kiran babu na filoli na rawatib da ake yi ko da sallar magariba aka yi kuma aka tare sallah ta isha sai wannan wadda mace bukari ka musulma kawo sabak ashin aula annaba ta cikin dare tashi sallar arwa da ya arwa ta cikin dare da ke tashi da ruwa ibn abbas da ya je kwana gidan shi ai ta da yazo yayi arwa sama sama fa kafa ko yayi arwa sama sama zai kwanta ta kunci amma ta sallah abin kenan ai ta ta sallah ta yi muhimmanci mubalaga asbag yayi amma wata arwa ce amma asbag aula min takhfif yayi amma daga arwa ce amma wani asbag yin asbag lodo cika wuraren arwa amma ta sallah iya mata asbag shine hatta ta bari cinya da sama sama amma kuma ta sallah kuma iya asbag akan wala san asbag arwala yayi yayi amma ta mata yi amma ne ne wannan sai wa haddathani amalik an yahya bin sa'id an adi bin thabit al-ansari anna abdullah bin razid al-khatami akhbarahu anna aba ayyub al-ansari akhbarahu annahu annahu salla ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjat al-wada' al-maghrib wal-isha بالمثل مثل جميع amma duk labarin da cewa abin da yake so ka nan abubuwan ansari yake ba a zirabin zid labarin cewa shi abubuwan ansari ya tsada tare da matsalar salama harjin bankwana sun yi magariba da isha a musdalifa tare manzan Allah yesu kuma karin mujane dai haka matsalar salama su kuma kenan tare yesu وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمغرب جميعا عبد الله بن عمر عن رواية cewa yana sallar magariba da isha a muzdalifa tare gaba daya nace me ya fa'ida ma malik bayan ya ka maka manzon Allah ga abin da ya ka manzon Allah kuma ka yi rihi ma Abdullah bin Umar shi ma iyayen magariba da isha a muzdalifa gaba daya me ka fara fa'idar har da kan magana malamai na kuma sai ai annabi da iyayen daga baya an sauya da sama kai bazama aikin sahabbai manzo Allah haka yi kuma har bayan shi ma ga haka suke shine magana kina abin bai ba wani canji da yazo haka manzo Allah yayi kuma haka sahabbai suke bayan shi magarba da isha ake a madalifa tare ina ganin ya kamata mu tsaya الله كم درسنا إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته